السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا الحمد لله الذي جعل من يتطر لعباده والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أعلن أن العلماء ورثة الأنبياء رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل عقده من لساني يفقهوا قولي الحمد لله القائم على كل نفس بما كسبت الرقيب على كل جارحة بما اجترحت المطلع على ضمائر القلوب إذا هجست الحسيب على خواطر عباده إذا اختلجت الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض تحركت أو سكنت المحاسب على المحاسب على نقير والقطمير والقليل والكثير من الآمال خفيت المتفضل بقبول طاعات العباد وإن صبرت المتطول المتطول بالعفو عن معاصيهم وإن كثرت وإنما يحاسب لتعلم وإنما يحاسب لتعلم كل نفس ما أقرت وتنظر فيما قدمت وأخرت أيها الناس لله در من قائل يا ابن آدم ما أدراك بما يدرك وما أدراك بما يدرك وألهتك بما يطيك وأبهتك بمن يطريك تعني بما يغنيك وتهمل ما يعنيك وتنزأ في قوس تعديك وترتدي الحرص الذي يرديك لا بالكفاف تقتنع ولا بالحرام تمتنع ولا بالوعيد ترتدع ولا من الحرام تمتنع ولا للعظات تستمع دأبك أن تتكلم مع الهواء وتخبط قبض الأشواء ودأبك أن تتكلم وتخبط قبض الأشواء وهمك أن تدأب في الاحتراس وتجمع التراث للوراث أيها الناس يؤجبك التكاثر بما لديك يؤجبك التكاثر بما لديك ولا تذكر ما بين يديك وتسعى أبدا لغاريك ولا تبالي ألك أم عليك أتظن أن ستترك سدى وألا تحاسب غدا أم تحسب أن الموت يقبل الرشا أو يميز بين الأسد والرشا كلا والله لن ينفع المنون مال ولا بنون ولا ينفع أهل القبور سوى عمل المبرور فطوبى لمن سمع ووعى وحقق من دعا ونهى النفس عن الهوى وعلم أن وعلم أن الفائز من ارعوى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى أوصيكم بتقوى الله الحمد لله الحمد لله الذي جعل المنية طرا للعباد والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى الكريم الذي أعلن أن العلماء ورثة الأنبياء أيها الناس لله در من قائل لأمرك لأمرك ما تغني المغني ولا الكنا إذا سكن المثري الثرى وثوابه فجد في مراضي الله بالمال رضيا فجد في مراضي الله بالمال رضيا بما تقتني من أجره وثوابه فبادر سروف فبادر سروف الزمان فإنه بمخلبه الأشقى يقول ونابه ولا تأمن الدحر الخؤون ومكره فكم خامل أخنى عليه ونابه وآصي هوى النفس التي ما أطأه أخو ذلة إلا هوى من عقبه وحافظ على تقوى الإله وكوفه لتنجو مما يتقى من عقابه يا سبحان الله ولا تلهى عن تذكار ذنبك وبكه بدمع يداني الحزن بدمع يداهي المزن حال مصابه ومثل لعينيك الحمام ووقعه وروعة ملكاه ومطعم ثابه فإن قصارى منزل الحي حفرة سينزلها مستنزلا عن قبابه فواها لعبد ساءه سوء فيله وعرد التلافي وعبد التلافي قبل إغلاق بابه ayyuha nas mambarin juma'a mambari ne mambari na juma'a mambari ne da yake allurar imani zuwa zabowar sati in Allah ya kashe ka gobanin zuwa sati la Allah wa'azi da aka yi amfani ka fani ma aljanna ta tabbata gare ka Allah ka samu idan Allah ya raya ka zuwa wani sati na'am wa'azin yana cikin jikinka allurar wa'azi ta imani yana jikinka fa la'allallaha an ya tuba alaika qabla al-maut la'alla Allah ya karbi rayuwarka gabanin mutuwarka taken hudubar mu ta yau gyara kayanka na ambata a cikin hutuba nace godiya ta tabbata ga Allah ubangiji wannan da me tsayuwa a kayin dukkanin rayi da abin da ta aikata godiya ta tabbata ga Allah na'am mai lura da dukkanin gaba da abin da gaba ta sururuta na ayyuka godiya ta tabbata ga Allah mai leƙe da lura da sanin abin da zuciya take ɓoyewa da abin da ta motsa ta aikata shi zuciya ta motsa ubangiji wato yana sani da wannan godiya ta tabbata ga wannan ubangiji mai wannan siffa godiya ta tabbata ga ubangiji wannan da wato yake yin hisabi a bisa duk abinda zuciya ta ambata da abinda zuciya ta motsa ta aikata godiya ta tabbata ga ubangijin da la ya'zubu anhu mithqalu dharratin fis samawati wala fil ardi na'am taharrakat aw sakanat godiya ta tabbata ga ubangiji wanda yake da wani irin iko ikon da ba mai irin sa me ikon Allah daga cikin abinda zaka gane babu wata ƙwayar zarra a ban ƙasa a sama take ko a ƙasa da za ta yi motsi ko ta nutsu face ubangiji abin ya kiyaye shi yana wurin ubangiji masani ne abin baya kaucewa daga iliminsa godiya ta tabbata ga ubangiji wannan da na'am me yin hisabi a ayyukan bayi tsabar adalcin Allah daidai da hudar jikin ƙwallon dibino na'am da ledar da take jikin ɓawon jikin dibino na'am Ubangiji sai ya yi hisabi a kansa. Godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin nan da, yake lura da ayyukan bayi da ya buya wanda yake falala da baiwa wanda ya falala shi ne a baka abin da baka cancanta da shi ba ƙari ne ziyada ne na Allah shi ne falala godiya ta tabbata ga ubangiji da yake baiwa a bayin da ba su cancanta abin bai ba su daga cikin falalarsa sannan ya musu baiwa da karɓan ayyukansu na ibadu kyawawa ko da duk ƙanƙantar aiki nam ƙubar'ani ya kai mana Allah ga mana ya ce wa wajadu ma'amilu haduran wa wudi alkitabu fataral mujrimina musfikina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ya waylatana ma li hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa madha ahsaha wa wajadu ma'amilu haduran wala yuzlimu rabbuka ahada goda ta tabbata ubangiji da yake da wannan iko da karfin iko na mulki yana falala ya karbi ayyukan bayi na da'a duk kankantarsa ubangijin da yake mai zunzurutun karfin iko wurin yin afuwa ga waɗanda suka saba masa ko da saban ya kai cikin duniya ne kai ubangiji godiya ta tabbata ga ubangijin da yake yin hisabi a bayi limaza lita'alama kullu nafsin ma qaddamat dan kowace rai ta iya sanin me ta gabatar shi yasa Allah ke ta'ala ke hisabi li ta'lama kullu nafsin ma qaddamat dan kowace rai ta san me ta gabatar Allah ya kere-kere Allah ya wuri-wuri da ainihin bayin wato ayyukan bayi Allah ya kasa kashin dankali akan faifayi kaga mai ka aikata saboda la yuzlimu rabbuka ahadan hadha sifatuhu allazima guda ta tabbata ga ubangijin da ya sanya watan zura fi ma qaddamat wa akarat ya sanya yin hisabi ne don dukkanin ran ɗan adam ta kalli mai ta gabatar ta kalli mai ta yi jinkiri ba ta aikata ba lokacin tana numfashi Allah ya daɗin tsira ga bawan da ya ambata yake cewa ya kai ɗan adam menene wani abu ne yake shuna ka wani inji ne a jikin karke kora ka cikin abin da zai halaka ka a duniya da lahira wani irin mashin ne a jikinka kai da ba za ka gane Allah ba wani irin al'amari ne yake saka ma naci wa ma adraka bima yadurruk wai wani abu ne a cikin kwakwalwarka wani abu ne a cikin zuciyarka yake saka ma naci dole sai ka halaka wai a latina sai ka mai da kanka halakakke haza ta'ajjub mana yake cewa ya bana adam ya dan adam kai mamaki wa alhataka bima yutgik wai wani abu ne yake sanya ma kwadayi cikin abin da yake sanya ka girman kai kana kwadayi abin da zai saka ma girman kai girman kan da zai kai ka wuta wa abtahaka wa abhataka biman yutrik kana nuna kauna da soyayya ga duk wanda yake zuga ka wai kai ka isa wai kai wane ne za ka yi ɗagawa Allah za ka yi fasadiya Allah za ka yi tsaurin idanuwa Allah za ka nuna Allah bai isa ba ka isa kana murna saboda ana ziga ka bari ka ji wa'azi ya bi na adam ya ɗan adam na'am ta'ani bi ma yunik wai me yasa kake damuwa da abin da yake baka wahala me yasa abin da yake baka wahala yake azabtar da kai shine kai kuma damuwarka wato min mayonik kana watsi kai bol kai jifa da duk abin da yake wajibi akan ka lazimi abin da yake wajibi akan ka kai jifa da shi abin da zai azabtar da kai shine burin burinka ya bi na adam ya dan adam wai me yasa anta tanza'u fi qausit ta'addik kake harbuwa kake harbi da kibiyar ta'addancinka ta irin sabo na ta'addanci za ka harba ka ambata ba ka tunanin kunyar Allah watar da dilhirsar ladi yurdik ɗan adam me yasa kake sanya tufafi tufafin kwaɗayi kwaɗayin da zai halaka ka ya bi na adam ya ɗan adam labil kafafi tattane wala bil harami tamtane wai me yasa ne ɗan adam ɗan kaɗan baya maka baya isar ka ɗan kaɗan ka samu kaɗan waye ishe ka ka gagara ɗan kaɗan baya isar ka ka sanya tufafi tufafi na kwaɗayin da zai halaka ka ya bi na adam ɗan adam wai mai ke faru ne wala minar harami tamta ne in haramun ne baka da mai hanawa sannan wala za ta tasame ba ka saurare ka saurare irin na karba ai sima'u wato sima'a qubul ba ka sauraren wa'azi wato saurare na karba haba dan adam wala bil wa'idi tartade ya kai dan adam wai me yasa baka tsoruwa baka tsorita in aka faɗi kayan tsoro na alkur'ani in aka faɗi alabun tsoro abun firgici na kabari na kiyama na na na bala'i na'am baya tsorita ka ya dan adam wai me yasa ne kam da abuka an tatakallab ma al ahwa wa takhbita qabda al ashwa iya damuwarka iya ɗabi'arka shi ne mai karka jujjuyawa a cikin duniya kana jujjuyawa cikin san zuciyarka sannan wata kabidu kana fagamniya irin fagamniyar da wato taguwa makahuwa ita ce ashwa take a cikin jeji tun tana cin ganye sai ta zo tana cin kaya me yasa a cikin neman kudinka kake haka ya bi na adam ya kai dan adam wahammuka iya damuwarka ta duniyar nan shi ne mai ka lazumta wurin neman kuɗi here and there at random halal ne haram ne babu damuwarka ka lazumta kana neman kuɗi amma me kake yi tajma'al wurras tajma'al wato tajma'at turata lil wurrasi kana tara dukiyar ne dan magada su karba ka je lahira ka ci kwal uba haba dan adam yu'tibuka takasuru bima ladaika tarin dukiya yawan tara dukiya shine ke baka sha'awa wala tadari alayka am alayk baka lura baka yin wa'azi baka tunani akan ka ne dukiyar nan za ta zama haramun ne ta za a zaba gare ka ko kuma ta zama dadi ba da murka bane ya bi na adam kullu yawm tas'a abadan ligareka iya rayuwarka ita ce abu biyu ka sa kanka a triangle iya abu biyu ne rayuwarka shi ne mai cikinka sai farjinka ka ɗura ka ɗura ka ɗura idan ya haɗu ya zama composition na mani na'am ya tayar ma sha'awa ka je ka zubar da sha'awar iya rayuwarka kenan ka ɗauka haka Allah ya kawo ka ciki da farji haba ɗan adam a ta zunnu an sa tuturaka sudan wa Allah tuha asaba gadan ya ce a ta zunnu kana zato ne an sa tutura ka sudan wai Allah ya kaka duniya ne haka a banza kara zube kalla wa Allah to hasaba gadan wai kana tsammanin Allah ba zai ma hisabi gobe bane me bi hisabi binkice in baka san hisabi ba shine binkice kwakwaf kwakwaf la ilaha illallah billahi alazim malamai suka ce idan Allah yana kwakwaf a dan adam fatar jikinsa ake dayewa gaba dayanta ai anatomy na'am a yake fatarsa a yage jijiyarsa a yage gashin jikinsa a yage duk abin da Allah ya manna a jikinsa na kayan aiki ubangiji ya fara bincike daga nan gabanin abin da ka aikata kuma am ta hasabu annal mauta ya kabalu rusha ko kana tsammani mutuwa tana karɓar rashawa am tumayyizu bainal madha an au tumayyiza bainal asadi wal rasha ko kana tsammani mutuwa wai tana iya bambancewa tsakanin zaci da ɗan barewa abinda ake nufi shi ne kana tsammani tana iya ganewa mai kuɗi da talaka mutuwa tana iya warewa wai tsakanin mai girma da marar girma mai sarauta da marar sarauta bawa da ‘yantacce mai arziki da marar arziki kana tsammanin mutuwa tana iya ganewa makauniya ce Allah ya soke idanun mutuwa ba ta kallo kisa take take halakawa na'am وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنكبوا في البلاد هل من محيص وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا الله يا halakar da wanda suka fi ka ƙarfi in suna raye suna nan abin tausayi kalli shugaban ƙasa Ibrahim Babangida. Kana hayyan lakin jalisan hala kaunihi alal kursi la yastati wa la taharrak yana nan a zaune bai mutum ba yau ina buhari sara bil amsi ra'isan bal yawma fi fil hufratil qabr jiya yana shugaban kasa yana cikin duhun kabari gyara kayanka wani malami ya faɗa abincin larabci Allah gafarta masa yake faɗa ake cewa la'amurka ma tugunil magani walal gina na rantsai da ubangijin da ya maka rayi wannan malamin da ya waƙar nan ya mutu almajiransa da suka rawata waƙar sun mutu babu ɗaya a cikinsu Allah yadda na faɗa haka zan ƙare kai da ka saurara sai ka ƙare wanda zai ba da labarin babu shi la'amurka ma tugunil magani walal gina almagani walal gina ma tuguni da manya-manyan gidajen da muke gina wani alfarma walal gina tun surutun dukiya da aka tara latuguni ba ta yin amfani halakauni iza sakanal musri duk lokacin da mai arziki mai kudi aka sakanya shi cikin kabari na'am wasawa bihi ya tabbata inda ka shiga ka taba gabar ka ji kasa ka taba yamma ka ji kasa ka kalli sama ka ga itace ka ji kasa ka ji kasa la ilaha illallah المال والبنون ولا ينفع أهل القبور سوى عمل المبرور ba abin da ke amfani ga mutanen kabari wallahi sai aiki mai kyau saboda kamala ya bada shawara fa badir bil mataf na'am yake cewa fajud fi maradillahi wal fajud fi maradillahi fajud fi maradillahi bil mali radiyan ko fajid kai kokari in kana da dukiya kada ko kai aiki da ta kana numfashi cikin neman yardar Allah bima taktani min ajrihi wa sawabihi abinda ake nema na aladan Allah to kai da shi dukiyar ka gabanin ka kai lahira kuma a hakan yace fa badir bihi sarfa zamani wa makrahu fa badir bihi makra zamani fa innahu kai kokari kai hidima da dukiyar ka a bayin Allah dan neman yardar Allah me yasa saboda ka gaggauci masifar duniya kar masifa ta duniya ta ebe dukiyar ko kuma ta kashe ka barka ta bar dukiyar a duniya to ka gaggauci masifa ta duniya kai aikin alheri dan neman ladan Allah na'am bime bima tattani bihi min ajri wa sahawihi saboda abinda ake nema haki tara ne ladan Allah yace wala ta'malu dahar al-kauna wa makrahu kar ka yadda da amincin zamani yau lafiyar ka kalau yau kana da mota gobe kana da gida jita ya ma kaza ya baka kujera kaza ka zama shugaba ka zama kaza office kaza naka ne gida kaza naka ne kudi kaza naka ne fala ta'malil makarar wato wato dahar kada ka yadda da makircin zamani ne makirci ne Allah domin mai barka ji hikimar zamani fa innahu bi makhlabihi ashga ya ashgal yagul wa nabihi wallahi malan sai ya ce domin zamani in ya baka zaman lafiya yau kana jin lafiya kalauko to makirci ne domin kam na yawa rai a tarihi na'am bi makalabihi da farcensa farce ko fato bi ma'ana da irin farcen nan nasa irin na mikiya wanda yake lankwashashe nawa ne ya gulu ya halakar na mai kamilin mutumin da ba a san shi ba ba a san shi ba bayanan zamani ya halaka shi ya ce wa na bihi da mutumin da yake sananne shahararre ya bunƙasa a Najeriya ya bunƙasa a Afirka ya bunƙasa a duniya an wayi gari yana da cikin 100 most influential people in the world Allah ya kashe shi ba tarihinsa ba labarinsa kam nawa ya kama ɗan adam mu shiga taitayinka mala ya ci gaba da cewa ya ɗan adam wa asi hawan nafsar lati ma a ta'ahu aku dillatin illa hawa e mini ƙabe ya ce ka saba wa san zuciyarka malamai suke cewa in kana san tsira a gaban Allah a duniya ka tsira a gaban Allah a lahira na'am abinda zuciyarka take shar'anta ma wallahi kashi 199.9 Allah ƙarya ne yaudara ce inda zuciyarka ta nuna ma tana san abin da rantsa Allah ka saba mata ita ce da'a Allah ita ce biyayya Allah iya wannan kawai za ka yi Allah sai kai ka aljanna iya wannan kawai za ka riƙa in ta ce ma a ka ce ma z in ta ce ma tashi ka ce na zauna in ta ce kai gabar ka ce na fasa na'am ka tsira a gaban Allah wa asi hawa nafsar lati ma a ta'ahu a kudillatin illa hawa e mini ƙabe ya ce wallahi babu wani ma'abocin halaka babu wani halakacce a duniya a kudillatin babu wani ma'abocin halaka a duk duniyan nan da zai yi biyayya a zuciyarsa fate hawa sai an gangaro shi fate hawa sai an sirmiyo shi fate hawa sai an doko shi daga ƙololuwar matsayinsa duk girmansa duk girmanka duk girman kujerarka duk girman arzikinka duk girman danginka duk girman abin da Allah ya mallaka ma na ƙarfi na'am da izza da zama wato wato mutum relevant a cikin society Allah in ka bi son zuciyarka wallahi sai ta doko ka da ana sha'awarka a Abuja yanzu kuma za a ji ana kyamarka a kabari za a binne ka azari nawa ne mutumin da sai ka application sai kamar waya 100 bai dauka ba kamar waya ɗari bai ɗauka ba kuma yana kallo kamar text ba zai ɗauka ba kamar ka je nemansa abuja kai kwana duk ayyar da wahalar kallonsa ma tashin hankali sai a kawo shi za a binne shi a kabari kai ne mai tayawa a sa kafofinsa a kabarin nau ka gani in ka busan zuciyarka sai ya doko ko Allah akan kabari aka ayyar da kake shi yasa mala yake gaya mana yake cewa wato wa hafiz ala taqwa ilahi yace ka kare ka kiyaye akan tsoron Allah ka tsaya ka rike tsoron Allah nan zamani ya zo zamanin da za a yi biyan wuta wallahi ko ka sani ko kar ka sani bawan Allah gyara kayanka muna zamanin da ake lodi shedan yana lodi tirela tirela mota mota jirgi jirgi yana iban waɗanda za su tafi wuta su tabbata wuta Allah wallahi zamanin yanzu shi ne ce wa hafiz ala taqwa la ka kiyaye dan tsoron Allah da kake da shi kaje ka kiyaye kanka dan me litanjiwa mimma yuttaqa min iqabe dan ka samu tsira a ranar da ake tsoron haduwa da azabar Allah ka samu tsira cikin abin da ake tsoron azabar Allah wala tala an taskari zambika wa bikihi kada ka kuskura ka rafkana da yin kuka akan zunubanka bayan Allah ga satar ansa wallahi wannan kalmar ta ishe ka a cikin rayuwarka duniya da lahira ka rika kuka akan zunubanka ka nemi lokaci minti 5:30 kai kuka Allah cikin rahama sa zai ma rahama Allah cikin tausayawa sa zai ma rahama kuka akan zunubi yana shafe dukkan abin da ka aikata akan aiki hatta na Allah ya tura manzon Allah ya ce ka ga wa duniya yace ina da wata inuwa ranar alkiyama inuwar da ake tsakiyar rana zan bawa bawa zai shige ta wani bawa ya ce duk bawan da ya zubar da kuka ya hawaye don tsoron Allah wallahi sai shiga inuwar nan saboda aka ce wala talha an taskari zan bika wabkihi kada ka yadda ka rafkana daga barin tuna zunubanka wabkihi ai wabki ala qati'atika wa dhanbik kai kuka akan zunubanka me yasa yace bidam'in make bidam in yudahil musna hala masabihi yace ka zubar da hawayen hawayen da tsabar yawansa sai yayi kamar girgijar ruwa ne yake sauka daga sama tsabar zubar da hawaye da kake akan zanuban kan kana tunawa Allah shafi maka zanubi yake a ƙarshe yace fa inna qusara manzil hayy hufratun iya last extreme luxury the last extreme luxury, luxury of any human on earth ƙarshen las ƙarshen ƙurewar gidan da ɗan adam zai zanna a lahira hufuratun wallahi rami ne wa inna kusara manzil hayyi hufuratun iya ƙarshen ƙurewar gidan da ɗan adam zai zanna na'am wallahi hufuratun shine rami kabari sayanziluha mustanzalan an qibabihi yau ko gobe sai kashi da sinun ala takrib yanzu yanzu bai ce saufa ba akwai bambanci ya ce sai yanzu luha nan da kusa minti biyar talatin awa ɗaya kwana biyu wata biyu wata uku shekara biyar shekara wallahi kaɗan ne bayan Allah ya ce kuma wa masilli a yanayi kalhimama wa ma'awakawo ka rika siffanta mutuwa wa ya taɓa irin wannan in ba ka yi abaka satar ansa ka yi za ka samu tsoron Allah haka malamai suka ce ka kwanta a ɗakinka lokacin da kwanta ka ce a kashe wuta in ka kashe wuta ka kwanta akan gado ka ɗauko mayafi malamai suka ce ka saka mayafin ka rufe jikinka ka rufe idanunka ka ga duhu na'am kai shiru ka ɗauke numfashinka ko da na minti ɗaya ne sakan talatin ka ɗif ka kaddara yanzu na kabari me za ka ji wallahi tallahi malamai suka ce ba za ka yaye labulan ba sai ka tuno kabari sai ka tuno lahira sai ka ji astagfirullah ba ka sani ba you might not know when you will utter this word astagfirullah ba za ka san lokacin da ka ce astagfirullah ba ka rika siffanta yau na mutu shine wa masli aynaka alhimama wa waqahu ka rika siffanta yadda mutu za ta same ka ka siffanta lokacin da za a aure matanka ka taba yi matar ka yau za a aure ta ka siffanta na mutu tana ta kaba siffanta ayanka ga sanar zama marayu an koro sa makaranta ba shi da takalmi ba littafi ba biro ba mai saya musu na'am masalli aina kalhima mawaqahu ka siffanta mutuwa da yadda take akuwa na'am warawata wato warawata malqahu ka rika siffanta birkicin haduwa da mutuwa irin yadda ake birkicewa wallahi tallahi sai kai sai nayi wallahi idan ka sai farin ya tafi baki ya dawo sai baki ya tafi fari ya dawo sai cikin kayan karkarwa sai kayi yawo sai kayi kuka sai kayi yaki cikinka sai kayi birkice sai ka ji ɗacin mutuwar da baya fita in ba kai ɗan aljanna ba ne daga ƙarshe mala ya ce fawahar li'abdin sa'ahu su fi ili ya ce kai mamaki kai mamaki da bawan da su fi ilihi sa'ahu munanan ayyukansa suka bata masa rai in ka tana kai kuka suka amma bai tsaya nan ba wa abdat talafi kabla iglaqi babihi yayi kokari ya riski kyakkyawan aiki abin da ya rage mannan rayuwarsa gabanin a rufe kofar tuba me ya kofar tubar ka ranar da aka ce mai lakai mutuwa zo maka ko ina shikenan to wanda ya tafi munanan ayyukansa ya dan yi aiki dan kadan abin da ya rage masa na rayuwa na'am gabanin a rufe kofar tubar ya tsira wannan ɓangare ne na cikin hudubar da za a da nake da ita at hand mai suna mu gyara kayanmu Allah ka yafi mana Allah Allah Allah Allah ka sa mu farka gabanin rashin farkawa ya zo mana Allah ka sanya mana daga cikin wadda su rika farkawa har farka har mutuwa ta same su Allah ka tabbatar da mu akan zama a farke zama a cikin imani har lokacin da zaka yi mana iba mana wa'adi ya Allah Allah Ubangiji gafarta mana. Na'am, daga ƙarshe, ‘yan wa kamar da kuka sani, shi mai majalisin dai, Malam Anas, Allah masa baiwa ta faya karatu. Allah saka masa da alkhairi ga waɗanda suka ɗauki ɗawainiyar karatun da ne Allah. Shi da ya tafi karatun Allah ka bashi takardun da ake je aka jiwa nema Allah ka bashi cikin sauƙi. Don Allah, ba shi da gata, ba shi da uwa, ba uba, ba dangi, ba wani jinsi ma nasa da yake rayuwa a gudu. don Allah ku taimake shi da addu'a Allah ya ba shi kariya da yake baya bayansa salihai Allah ya taimake shi ya ɗora shi da mutanen kirki da su rayu tare da shi a roƙa masa Allah ya ba shi sauƙin samun karatun cikin sauƙi Allah ya sa ya dawo da karatun cikin sauƙi Allah ya sa karatun ya amfani yawan shekarunsa da dai a duniya Allah ya sa amfani musulunci na'am wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh umu ila salatukum yarhamukumullah